أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu was sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuka kasance sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 226 kenan kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي وللتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي منافاتا الله سبحانه وتعالى يكسنتي شيني جاغورا غريمة كن ونن كراتو لزامو غباتر Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin suratul zariyat a mas'ala ta 1035 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ya ce wa ma halaktul jinna ban halicci aljannu ba wal insa da kuma mutane illa ya abudun sai don su bauta mini suratul zariyat aya ta hamsin da shida malam ya ce to wa idan ƙulna halakahum lil ibada idan muka ce an halicce su ne lil ibadati don ibada kana muridan laha minhum kinan Allah yana son su da wannan yin ibadar fa kaifa aradaha minhum ya akai Allah ya so dukkan mutane su bauta masa walam tujad minhum da yawa kuma daga cikin su ba su bauta ma Allah ba malam yace to kulna zamu ce fi wujuhum akwai amsoshi kenan akwai fuskoki na amsoshi daban-daban ahaduha na farko annahu am cewa wannan lafazi am ne ya shafi dukkan mutane da aljannu kenan amma urida bihi al-khas amma sashi ake nufi wa humul mu'minun sune mu'minnai kina sai zaman to wa ma khalaqtul jinna kina al mu'minina minhum wal insa kina al mu'minina minhum shi da abin da ake son a ce malam yace bi dalili khurujil ba'd minhu domin sashe ya fita daga wannan abin da aka nufata kin na ibada bi qawlihi ta'ala saboda Allah yace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al jinni wal ins wallahi mun halitta saboda wutar jahannama mun yi tattalanta mun shirya ta kasiran da yawa min al jinni daga aljannu wal insi da mutane biyarsa kuma aka yi tattalin ta gare su saboda ba su yi ibada ba malam yace to wa man khuliqa li jahannama duk wanda an ka halitta don jahannama la yakunu makhluqan lil ibada ba zai zama to an halicce shi ba don ibada domin bai yi ibada ba asani amsa ta biyu annahu ala umumihi cewa wannan nassin yana akan umuminsa kenan al'insu dukkan mutane aljinnu kuma dukkan mutane aljinnu dukkan mutane aljannu al'insu dukkan mutane wal muradu bil ibadati abinda ake nufi da ibada at tauhid shine tauhidi kadai ta Allah wa qad wahada al wahadahu kull al kull dukkan su da mutane da aljanni dukkan sun wato kadai ta Allah da tauhidi yawma akhdhil mithaq ranar riƙon misa alƙawali da Allah ya da su lokacin suna cikin tsatson annabi Adam malam yace to hadal jawabu yahtassu bil insi amma wannan kuma sai zaman to mutane kawai domin su ne a cikin tsatson annabi Adam su aljannu ba a cewa suna cikin tsatson annabi Adam domin su zurriya ce ta shedan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu لأن أخذ الميثاق domin shirko alƙawali makhsusun bihim bil aya an kebance shi da su su mutane kenan bil ayati da wannan aya ta cikin suratu wato al'araf wadda mun ka kawo da yake shi malam bai kawo ta ba wakila waɗansu malamai suka ce ma'anahu illa li yakunu abidalli ban halicce su ba sai don su kasance bayina kinan dukkan su kuma an halicce su bayi ne na Allah ko kaki ko kasu ubudiyyal amma kai bawan Allah ne da mutanen da aljanu da komai bawan Allah ne ko kaki ko kasu in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda wa qila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nuhi li yadhillu dan su kaskantar da kansu wa yakhda'u su yi kankan da kai wayan qadu su yi biyayya lima qadaituhu ga abinda ni kaddara shi ni hukumta shi wa qaddartuhu alaihim ni kaddara shi akan su fala yakhruju anhu ahadun minhum ba wani mutum da zai fita daga wannan kai kadan ka fita daga cikin abinda Allah ya kaddara ma shi yasa idan Allah ya kaddara zaka ji muwa kai kadan ka ce ba zaka ji muwa ba idan Allah ya kaddara ma ka ji kishirwa kai kadan ka ce ba ka jin kishi ko kishirwa waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nuhi illa da ya'budun sai dan su bauta mini sai an ka shafe wani abu kenan in ikhtaru ibada in sun yi niyya sun zabi ibada la qasran ba wajibi bane wa ilja wa il wa ilja to nan ya kamata a ce wa ilja sai sun kasa wa ilja'un an gane ko wato wa ilja'an ya kamata ya kasance tunda atafina akan qasran kenan wa ilja'an kuma tilas ko dole domin an ce alja'ahu ya cilastar da shi ko ya kyautar da shi inji malaman zauri waƙila waɗansu malamai suka ce illa da ya'budun sai don su bauta mini al'ibadata almuradata fi qawlihi ta'ala ibada wadda ake nufi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ga Allah ne wanda yake cikin sammai da ƙasa yake yin sujada dau'an ko yaƙi cikin jin daɗin rai da wato da so kenan wa karhan da kuma dole ko kaki kinan nan tana iya ɗaukar nan aukar hanko ko wasu yi don jin daɗi wasu ko su yi dole sai dai ka bauta ma Allah kenan sai zaman tonan sujada wanda ake nufi wato wato miƙa al'amari ga abinda Allah ya hukunta su kai kaɗan ka ce ba za ka yarda da abinda Allah ya hukunta su ba wal umumu sabitun malin yace to shi umumi a ce ya shafi dukkan aljannu da mutane sabitun ya tabbata fil wujuhil khamsa a cikin amsoshi guda biyar kenan banda amsa ta farko na fata an fahimce ni kenan wadda an ka ce amun uridu bihi al-khusus an gane ko ta kaɗai amsa ta farko nan ba za su shiga ba na fata an fahimci ne kenan ko an ce amun uridu bihi al-khusus ko amun makhsus a keɓance shi da wannan sunan soshi wannan duka babu matsala to wannan shi dai ne to nan da kuma malam yace wannan illa li yakhda'u wa yanqadu da wancan walillahi yasjudu man fis samawati wal wa karha nan al-ubudiyya al-amma ake nufi wato ubudiyya ta doli ubudiyya kauniya ana kiranta ubudiyya amma ko ubudiyya kauniya ko ubudiyya kasriya ko ubudiyya jabriya kai ka dan ka fitar daga cikin abin da Allah ya kunta maka a matsayinka na bawa na ubangiji ina fata an fahimce ni to in mutum bai bambanta ba da wannan ayoyi da dama sai ta fassara su ba daidai ba kaga Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna bayan Allah su ne waɗanda suke tafiya akan ƙasa a cikin sauki cikin natsuwa to shi kenan wanda bai tafiya ba a cikin natsuwa sai a ce ba bawan Allah bane a'a nan ubudiyya khassa ake nufi da ayoyin da suka bayanin wannan yana da kyau mu bambanta wannan kuma wannan zai kai ka ga gane cewa da al-ma'an al-am da al-ma'an al-khass kullun kai kokari ka bambanta tsakanin su in ba haka ba kullun sai ka je ka fada cikin matsala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1036 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala وما أريد أن يطعمون بانا بقاتر متاني سو تيدني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله تبارك بقاتر وانا أرزقي ga mutane na halice su domin ni ne mai arzikin su kuma أريد أن يطعمون بانا bukatar su tiyaddani domin Allah baya bukatar wato abinci suratu zariyat aya ta 57 ba'da qawlihi to kuma bayan Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ba'da bukatar wani arziki suratu zariyat aya ta 57 to kenan kuma kalma ta arziki ta shafi ma ciyarwa domin shi kanshi abinci ana kiran shi risk arziki kar ka sa tsammani an ce arziki kamar da malam Bahaushe yake cewa arziki ko arziki ana nufin kuɗi a kuɗi wani nau'i ne na arziki gidaje nau'i ne na arziki abinci shi ma nau'i ne na arziki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum arziki ne gare ku da sauran ayoyi malam yace kullu zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ma uridu minhum min rizqin li anfusihim bana buƙatar wani arziki ga kawunan su ma'ana su su arzita kansu domin ni ne ke arzita su wa ma uridu an yut'imun ba na bukatar su ciyar da ni ay yut'imu abidi ba na bukatar su ciyar da bayina wa inna ma adafa al-it'ama ila zatihi abinda yasa Allah ya danganta wato ciyarwa zuwa ga zatin sa al-muqaddasa wadda take tsarkakakka li anna al-khalqa domin su bayi iyaluhu kamar tamkar iyali ne wa abiduhu da bayi ne Allah an ce iyali wanda kake ke daukar nauyin shi ba dole sai uba da ɗanan kamar da ake nufin ɗa da uba ko mata da bishi wa man at'ama iyala ghairihi duk wanda ya ciyar da iyalin waninsa kina kalma ta iyali zaka iske ma a shi larabci ce ba haushe dauko faka annahu at'amahu kamar dai ya ciyar da wannan mutumin ne an gane ko wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan fassara ma ja'a fil hadisi sahih abinda yazo a cikin hadisi ingantacce inna Allah azza wa jalla haqiqa Allah azza wanda yake mabuwayi wa jalla kuma ya daukaka yaqulu yana cewa yawmul qiyamati ran tashi alqiyama ya ibn adam ya kai dan adam istamta istata'amtuka na nemi ka ciyar da ni falam tut'imni falam tut'imni baka ciyar da ni ba mai tahqiqin wani littafi sai kanon ba wan wato kadiba ce dan kasa nan ba ta daya imamu muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 4661 yace ai mai littafi ya ci gaba da bayani kenan mun dawo cikin littafi ai istata'amaka abdi ba wa da yani mika ciyar da shi falam tut'im baka ciyar da shi ba kuma akwai hadisi na sahih bukhari inda yake zuwa yake cewa wato marittu falam ta'udni na yi rashin lafiya kenan baka abin nan nawa ba akwai hadisi wannan irin waɗannan hadisan kuma sai an yi hattara da su waɗanda suke nuna cewa kenan komi Allah ne domin kaga ya ce istata'amtuka falam tut'imni baka ciyar da ni ba to inda ka ciyar da bawa da kamar ka ciyar da ni sai to cikin da bawan da Allah duka abu abu guda ne ashe Allah duka ya sauka cikin mutane inda yake cewa hadisi na sahihul bukhari wannan shine cikin sahihul bukhari wancan ina ganin cikin wannan hadisi ne inda yake cewa maritu falam tu'udni yace kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin shi ma wannan riwaya ba a rasa cikin sahihul bukhari har yanzu yace fa idza ma taqarraba abdi har yake cewa fa idza kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan bawa na yi kusanci ne ya kuma sam'ahu alladhi yasma'u bihi kinan zai kuma wato na zama to jini jin shi wanda yake wato ji da shi kira su ce to kenan Allah ba ya sauko cikin dan adam kinan komai ma Allah ne wannan aqida ta yi muni ta ittihadul hulul sai dalibai ilimi sun hatsara da ita wannan Allah na nufin in ka ciyar kamar in ka taimaka ma bawansa ma'ana shine kamar yayi umarni da wannan kuma zai saka kanka maka kadiba cikin madarijus salikin na ibn al-qayyim za ka ga ya kawo bayani kan wannan hadisi kuma ya yi fata-fata fata-fata da ra'ayukan da suke na yan ittihadul hulul ai hatta ra'ayin uwa dalibai sannan yan qur'ani da su siya tunan falim istata'amtuka kamar wai Allah ya nemi a ciyar da shi kayo cikin hadisi Allah ya nemi a ciyar da shi a ai ya fasara abin da ke nufi bawon sa ne yake neman a ciyar kuma shi umurni da ka ciyar da shi kenan da ka zartar da umurnin Allah kuma Allah subhanahu wataala zai baka sakamako wallahu ta'ala alam to wannan kenan to yan uwa musulmi a ran muka kawo ƙarshen bayani na suratul dariyat yanzu kuma za mu shiga cikin suratul tur ne suratul tur in ka diba number 1 a cikin wannan littafi na asiratul qur'an al-majid mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi yake cewa Ibn Ashur ya ce an sanya ba wannan sura suna a wajen salaf suratul tur ba tare da wawun ba kawo a kawo tur duk da ita na farawa da wawun an gane ko a cikin jami'ar tawaf na imam na muwatta malik an gane ko hadisi na malik daga ummu salama yake cewa an ci hadisi na malik kenan riwaya ta shi ba wai ana dushin shine yau riwaya kai tsaye ba ta ce na yi tawafi tare wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na yi tawafi in ji ita ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam na yi tawafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefen daki yana karanta suratu tur wa kitabin mastur kaga wannan ya tabbata kenan daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ya qara'u wa tur kenan yana karanta bi suratu tur sannan kuma ba tana nufin ba ya karanta aya domin aya guda ba ita ake nufi ba kuma da riwayar ta zo yana karanta at-tur kenan da tana nufin ayar da ta kawo wawo shi ne abin da ake son a ce sannan kuma a cikin babi na kira'a a sallan magriba cikin muwatta hadithin malik an gane ko na jubair ibn mut'im kenan riwaya da shi malik yayyo yake cewa shi jubair ibn mut'im naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa da at-tur a cikin sallan magriba an gane ko wannan kuma ba dole bane dole liman sai ya karanta suratul tur a cikin sallan magriba saboda hali irin yanayi na mutane sannan kuma ya ce ya ji ya karanta ba yana kullu ita yake karantawa ba a cikin kuma tafsir suratul tur na cikin sahih al-bukhari inda imam al-bukhari ya kebance bayani na tafsiri riwayoyi na tafsiri daga jubair ibn mut'im yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin sallar magriba da suratul tur lokacin da kai aya ta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun aya ta 35 zuwa ta 37 a cikin sura sai ce sai naji zuciyata ta yi kusa ta fira an ce zuciya ta hira ma'ana kenan hankalinsa ya tashi kamar ta tashi sama kenan wato mubalaga ne ta yi kusa ta tashi sama ba wai ana nufin zuciyar za ta hira bane sannan kuma Jubair ibn Mut'im ya kasance mushriki kenan bai musulunta ba ya zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wato fida'u asra ana nufin wato waɗanda aka saki ko aka fanshe su na asra na yakin badar sannan kuma yayin musulunta a wannan lokaci kinan dan can da ba musulmi bane sannan kuma wannan sunan nata ya zo a cikin jami'u tirmidhi da kuma cikin alqur'anai wadda shi ibnu ashur ya faɗa ce mun gane su da kuma littafan tafsiri daban-daban mun ga wannan sunan wannan dalilin yana nuna maka da ta'kidin wannan sunan ya tabbata sannan kuma wannan suna an yi idafa wato misali an ka ce suratul tur yace in an ka idafa ana nufin suratul dhikr tur sura wadda an ka ambaci at-tur an gane ko kamar yadda ake cewa suratul baqara ana nufin suratul lati suratul dhikr al-baqara kenan sannan kuma suratul hudhud kenan sura wadda an ka ambaci hudhud ita ce suratul naml da kuma suratul mu'minin misali in ba a ce suratul mu'minuna ba alal hikaya sura wadda an ka ambaci mu'minai sannan kuma cikin wato tarjamar wannan sura ma'ana inda Imam al-Bukhari ya kawo bayani kanta a cikin babinta cikin Sahih al-Bukhari suratu wat-tur kina an kawo wawun an gane ko an yi hikayar lafazin yadda ya zo a cikin wato al-Qur'ani wanda shine ya zo farkon ta kamar yadda ake cewa suratu qul huwallahu ahad kina ana ita suratu qul huwallahu ahad ayi hikaya sura wadda ake ambaton kaza a cikin ta to malam ya ce wannan sura makkiya ce ta sabka a makka dukkanta tare da ittifakin malamai ya ce min tahrir wa tanwir ya ka alif da ha'un ya nuna intaha bayanin da nake son da ciro ba wai bayanin nan ya tsaya ba amma ga bakin inda da ciro wanda nake bukata sannan kuma daga cikin tafsir na at-tahrir wa tanwir na imam ibnu ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to sheikh mustafa al-adawi shi ciro wannan bayanin na gabatar da shi ne da yaren hausa mai so zai iya komawa a cikin yaren larabci zai iya ganin wato wannan bayanin to mas'alar da za mu tashi akan ta sai mas'ala ta 1037 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace su yan aljanna wa zawwajnahum mun aurata musu ko mun aurar da su bi hurin ain da mata hur an gare ko waɗanda suke mata masu ido wato fari wanda yake kuma farin kalkalkal kuma akwai baki tsakiyarsa yin wanda suke masu manyan ido an gane ko wato domin karancin ido wato wani nau'i ne na tawaya ga mace kuma nan girman ba ana nufin irin girman da zai sa wa idon ba su da kyau ba hur jam'i na haura'u an gane ko shi ko ayin jam'i ne na aina'u mace mai babban ido hur kuma mai farin ido an gane ko wanda kuma akwai baki bakin nasa kuma ya cika to suratul tur aya ta 20 ma yace malam yace ma annal hura tare da cewa su matan aljanna da ake kira alhuru masu baki tare da fari fari wanda ke tare da baki al'in wanda suke masu manyan ido fil jannati a cikin aljanna mamlukatun an mallake su na milka yaminin mallaka irin ta mallaka yadda ake mallaka baiwa la milka nikahin ba aure akai ba tunda ba irin wannan daura aure akai na duniya ba a ce an tara mutane an daura aure malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi qarannahum bihinna mun hada su da su ba nan ana nufin zawwajnahum ba domin nan ba dole bane sai ma'ana irin ta duniya da ake daura aure ma'ana mun hada su da su min qaulihim kamar yadda kake cewa zawwajtu ibli na daura aure tsakankanin raqum ma'ana ai qarantu ba'daha bi ba'din na hada sashi da sashi walaysa min at-tazwij alladhi huwa aqdun nikah ba irin wancan ne irin daura aure wanda ake zuwa a daura aure wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan ra'ayi anna zalika cewa shi la yu'adda bil ba'i irin wanga fi'ili ba ai masa ta'diya a ƙara masa wato ba'un an gane ko ko kuma fi'ili na daura aure shi ba ai masa ta'addi da ba'un an gane ko amma shi na hadawa shine ake mata ta'addi da ba'un bal bi nafsihi shi na aure kai tsaye ne ke isa zuwa ga maf'ulin sa kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce zawwajnaka ha falam ma qada zaidun min min ha wa qaran zawwajnaka ha mun aura maka ita suratul ahzab aya ta 37 bai ce zawwajnaka biha ba wa yuqalu ana cewa zawwajahu imra'atan ya aura masa mace wala yuqalu bimra'atin kinan ba ana nufin ya ɗora masa aure ba kinan an ce zawwajahu imra'atan ya ɗora musu aure amma ce zawwajahu bi imra'atin kamar ya hada shi da wata mace ba dole bane sai ɗaura aure to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma dai abin da dai ya fi fitowa ko da an ce zawwaja hu bi mar'atin ai yana yiwa daura aure a nan duniya ana iya kawo da ba'un ko ba da ba'un ba amma dai abin da ya fi fitowa a fili shine cewa abin da kamata mu fahimta ita duniya ta bambanta da lahira don haka ba a ɗauka hukuncin duniya a ɗora ma lahira kuma aljanna Allah ne ce yayi matan hurul ini ba zancen wani zina ko tunanin wani zina ya zo tunda Allah ne ce yayi waɗannan matan dan su inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara urban atraba li ashabil yamin to kuma in ba tunani ba kaga ba mu tunanin cewa Allah ya abinda ba daidai ba tunda Allah ne ya faɗi nan a duniya ga yadda ake mallaka mata can kuma a lahiran shi ke da lahira kuma shi yayi aljanna ne to dan haka yana da kai mu fahimci wannan wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1038 malam yace fa in kila idan anka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi ahli aljanna wajen sifanta ɗan aljanna kullu mar'in bima kasaba rahin kowane mutum game da abin da ya aikata yana daure suratul tur ay marhunun finnari za a daure shi a cikin wuta bi amalihi da aikinsa daga nan an ka samu arrahan abin da ake ba su a jingina a baka ka bada kuɗi a baka kuɗi ka bada abin ka jingina a ajiye shi to kuma abin an daure shi na kidan an hana ai aiki da shi malam yace to kulna za mu ce qala zamakhshari zamakhshari yace ka anna nafsa kulli abdin ka ce dai kamar ran kowane bawa an gane ko turhanu inda Allah ta'ala za a daure ta a wajen Allah bil amali salihi da aiki nagari alladhi huwa mutalabun bihi wanda an nemi dan adam ya kawo shi kama yarhanu rajulu abdahu kama yadda mutun yake bada bawon shi jingina bidainin alaihi da wani bashi wanda yake akan sa fa in fa in amila salihan kama in mutun yayi aiki nagari fakkaha sai ya banta like inji malaman zori ma'ana ya bude kansa kamar ya warware abinda aka daure shi da shi kenan ya bude kansa wa khallasaha sai ya tsamike rayuwarsa ya kubutar da ita wa illa in ba haka ba au baqaha sai ya halakar da ita kidan nan abinda ake nufi kowane mutum yana daure jiran wuta wuta tana jiran sa amma wani zai zo yana kawo aiki nagari to wannan aikin nagari shine zai bayar sai a fitar da shi daga wannan dauri da an kai masa shi yasa mai zo cikin hadisi za ga mutane kowane zai fita fa bai'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha mutane duka za su fito wani zai sayar da rayuwarsa ya sayar da addinin sai halakar da kansa ya sai wutar jahannama wani kuma mu'tiquha ya yantar da rayuwarsa ma'ana ya yantar da ita daga wuta kuma ya yantar da ita daga azabar Allah malam yace to wa qala ghayruhu wani imamu zamakhshari shi ko yace kenan hadhihi jumlatun min sifati ahli an-nar wannan jumla ce wadda ta shafi yan wuta kawai waqa'at mu'tarida ta zo ne ta zo ta gitta fi sifati ahli janna a cikin sifofin yan aljanna an gane ko kenan da an kace kullum ri'in bima kasaba rahin suna nufin kamar magana ce da ta shafi ɗan wuta ba ta shafi ɗan aljanna ba amma tunda ana magana ɗan aljanna ce an ka bijiro da wannan magana wannan yana daga cikin abin da malamai suke kira al-fasl wal wasl ko al-mawsul wal mafsul cikin ilimin kitaba na alqur'ani akwai shi cikin ilimi na tafsiri da balaga akwai shi ka san wannan magana tana haɗe koko tana rarrabe domin kar ka je kai fassara ka sa tsammanin duka abu guda ne to kenan su anan babi ne mai faɗi kwarai da gaske domin yana nuna maka ka san tsarin kalmomin alkur'ani da jumlolin alkur'ani wannan tana da alaka da wannan ko wannan ba ta da alaka wannan magana tana da alaka ne da wani abu ba kanshi ake magana ba to su dai sun tafi akan wannan ra'ayi kinan sai ka san nau'i nau'i na jumloli da ma'anarsu to ta nan zaka iya fahimtar mu'tarida kinan sai ta zama to kamar jumla ce mu'tarida to in baka san nau'i na jumloli ba ana hau da wato nau'i na jumloli a ilimin balaga to kaga irin wannan sai baka wahala malam yace to wayu ayyiduhu abinda ke karfafa wannan ra'ayi ma ruwiya an muqatil abinda an karwaito da muqatil annahu qala yace ma'anahu abinda ake nuhi kullum ri'in kafirin kidan da aka ce kullum ri'in an shafe kalma ta kafirin ko wani mutum kafiri bima amila min al-kufri na daga abinda ya aikata na kafirci murtahanun fin nari za a daure shi da wannan aikin cikin wuta wal mu'minu la yakunu murtahanan shi ko mu'mini bai zaman tuwa daurarre a cikin wuta li qawlihi ta'ala domin Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina dukkan mutane ko wacce ne tana matsayin daurarra kenan a cikin wuta illa ashabal yamin sai mutanen da an kaba littafin su a hannun dama Allah ya sanya mu daga cikin na gaba da gaba daga cikin su fi jannatin yatasaalun kenan suratul muddathir suna cikin aljanna suna tambayi junan su suratul muddathir aya ta 38 zuwa aya ta 40 kenan to da Allah ya ce illa ashabal yamin shikenan banda su ina fata an fahimci kenan su ba zan ce an daure su cikin wuta ba amma an ce a kowane mutum daurarre ne wuta zai shiga sai wanda aikin shi ya fitar da shi ko ya tsamar da shi sai a ce to yan aljanna suna daure ma'ana ba yadda za a yi ka shiga cikin aljanna an daure ka wuta za a kai ka sai in ka gabatar da aiki na alkhairi waɗansu sun tafi akan haka to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam to za mu dawo a cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين أمسألة تأريد سبعين دبيو أتكلم لتافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين ما يتي قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى كل امرئ كون متن بما كسب من أمد أكتر هين أن دوري شي هذه الآية ما يتي وأن آية تقتضي tana hukumta cewa umuma rahani kulli insanin cewa umuma rahani kulli insanin kinan ko ne mutum za a daure shi bi amalihi da aikin sa walau kana min ashabil yamin ko da ya kasance daga cikin mutane ma abuta masu aiki na gari waɗanda za a ba su wato littafin su a hannun su na dama nazaran li shumuli al madluli alaihi mana yace to nazaran za a kalla li shumuli saboda hadewa da gamewa ta al madluli alaihi ma'ana abinda lafazi ya nuna bi lafzati kullin da an ce kullu wannan lafazi yana nuna umumi kenan dukka وقد جاءت آية أخرى وتآية تازو تدل على عدم شمولها تنا نuna cewa abin bai shafi kowa da kowa bane ashabul yamin ga ma'abuta hannun dama wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin bima kasabat kasabat rahina dukkan rai abinda ta aikata rahina za a daure ta nan an hankalta ma lafazi na nafsun muannas ne mace sai an ka ce rahina can kuma cikin suratul tur kullum ri'in an ka ce to shi kuma sai an ka ce rahin can ana zancen imri'in sai sai an ka ce rahin domin an hankalta ma kalma ta imru'un wato muzakkar ce amma nan kullu nafsin an hankalta ma nafsun wato tana matsayin kalma ta nafsu mace ce a larabci sai an ka ce rahina kakka ce akwai bambanci ta fuskar ma'ana ba bambanci ta fuskar lafazi ne akwai bambanci to sai an ka ce illa ashabul yamin banda mutanen ashabul yamin wanda za a ba su littafin su a hannun su da dama suratul muddathir aya ta 38 zuwa aya ta 39 wal jawabu zahirun ma yace amsa ai a bayyana take wa huwa shine anna ayatu tur ita ayat cikin suratul tur hadihi wannan tukhassisuha abinda ke kebance wato amikinta ya nuna cewa ba duka ake nufi ba ayatul muddathir wannan ayat cikin suratul muddathir inda an kace illa ashabal yamin to wannan shi ne shi ma abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1039 malam yace fa in kira idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin al'amarin sa fama anta bi ni'mati rabbika bi kahirin wala majnun kai baka kasance ba game da ni'imar ubangijinka boka ko mahaukaci suratu tur aya ta 29 wa kullu wahidin ghayruhu kuma kowane mutum wanda ba manzo ba kazalika haka ne la yakunu kahinan ba zai kasance boka ba wala majnunan ko mahaukaci bi ni'mati lahi ta'ala da ni'imar da Allah ya masa ya ce kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi fa ma'anta kai baka kasance ba bi hamdillahi game da gode ma Allah wa in'amihi alayka da ni'imar da Allah ya maka bis sidqi wato ta gaskiya wan nubuwati da annabta kinan gaskatawa nan ana nufin a gaskata ko ko kai ka zamanto mai gaskiya game da abinda ka kira yas wan nubuwati da annabta bi kahinin kai ba boka bane wala majnun kuma hukaci kama yaqulul kuffar kamar yadda kafirai suke cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam boka ne ko su ce mahaukaci ne ko su ce mawaki ne ko su ce kaza ne gashi nan tuhumce tuhumce waɗanda hatta da gama garin mutane ba a yi musu wannan domin wanda aka ce mahaukaci na ya kare da shi kenan ba wani abin da zai faɗa wanda za a yi tibarin sa ya ce mutum kuma boka ne kenan kaga bokanci wato su a wajen su wani hanya ce aka bi ta tsafe tsafe ko kuma sha'iri ne ko kuma wani mutum ne wanda aka kaza kaza gashi nan dai akwai abubuwa waɗanda ake faɗa ma annabawa shi yasa masu da'awa kada ka damu duk irin waɗannan abubuwan galibi ba wani abin da za a gaya maka wanda ba a gaya ma annabawa kuma sun fika sai dai kai fatan ya zama to abin da kake yi kai ne don Allah kuma ka faɗi gaskiya irin yadda take kuma in ka ga abin da kai kuskure ka dawo ko da ma kafin a gaya maka gane ka faɗa in kuma an nuna maka ga kuskuren ka inda kai kuskure domin addini amana ne sai ka nuna cewa ka yarda da wannan kuskuren ka ne ka gyara tare da cewa muna ba yan uwa ɗalibai shawara cewa idan aka ga kuskuren wani malami ko da ya tabbata kuskure ne ko ta hanyar wasiƙa ko kuma ta a kira shi ta waya ko a tattauna har a gane ma cewa kuskure ne don tana yawan lokacin kasa tsammanin malami ya yi kuskure amma kai ne baka fahimta ba ko kuma malamin shine akan daidai kai ne akan daidai to irin waɗannan abubuwa suna buƙatar sai an tattauna kafin wato a yi wani bayani akan su wallahu ta'ala alam kenan kafirai ne suke faɗar wannan sai Allah ya musu raddi shi yasa kenan magana dan saboda tana da alaka da raddi ne shi yasa aka kebance ta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qila wadansu malamai suka ce alba'u huna bi ma'ana ma'a ita ba'un tana tare da ma'ani tare kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ya ce tambutu bidduhni an gane ko akwai qira'a tumbitu bidduhni qira'a ta ibnu kathir da abu amr da kuma wato ruwais wa shajaratan takhruju min turi sayna'a a cikin suratul mu'minun tambutu bidduhni a qira'a ta jamhur ko tumbitu bidduhni a qira'a wato ta ibnu kathir da abu amr da ruwais an yi mata undamma wadda take fita bidduhni da wato mai kenan abinda sinadarin da akwai mai ita ce shajaratul zaitun kenan nan sai sun ka ce kenan fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin an gane ko wala majnun sai sun ka ce alba'u huna bi ma'ana ma'a kinan fa ma anta bi ni'mati rabbika ma'a kahinin wala majnun kai ba tare da kahini kake ba kinan kana tare da boka ko tare da mahaukaci haka sun kai faɗa amma wannan zai zama to kamar ba zahiri bane kuma inda aka ce tumbitu biduhni sun ka ce nan kamar alba'un za ta iya zama tuwa kamar ba'un ce da ba a bukatar me an ce tumbitu ta fitar to ba a bukatar ba'un amma an ce tambutu tana fita bi duhuni sai zama to nan ba'un lil musahaba amma idan ka ce tumbitu tana fitarwa to nan ba'un sai ta zama to wato an kawo ta da litta akidi kawai kamar yadda malamai suka yi bayani ina fata an fahimce ni kenan dai a takaice dai ba dole bane sai an ce ma'a domin an fassara nan tambutu bi duhuni ai ma'ad duhuni kinan nan da an ka ce fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin ke ba a kahinin ba tare da boka kake ba ma'ana ba boka ne ke baka abin da kake faɗa ba ko boka yi ka shi wa qawluhu wa qawlihi ta'ala kuma da inda Allah ce fatastajibuna bihamdihi kinan yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi suratul isra aya ta 52 kinan yawma yad'ukum fatastajibuna ma'a hamdihi za ku karba tare da gode ma Allah kina sai zama tunan alba'u da an ka ce bi kahinin ma'a kahin wa yuqalu ana cewa akaltul khubza bit tamri na ci buredi tare da at-tamr wato ko al-khubza a ce masa ko gurasa saboda ba dole bane sai buredi ko masa da gurasa ana kiransu al-khubz to al-muhimmu dai wa yuqalu ana cewa akaltul khubza na ci buredi ko gurasa ko masa bit tamri tare da dabino ai ma'ahu tare da shi ina fata an fahimci ni kenan nan alba'u sai ta zama to ma'iyya take nufi to wannan shi ne abin da malam ya kawo kenan me yasa aka yi raddi wasu suka ce kenan raddin da saboda abin yana da alaka da shi shi ake faɗa ma wasu suka ce a nan fa ma anta bi ni'mati rabbika ma akahin kai ba tare da boka kake ba to ya an ce mishi boka ko an ce da tare da boka yi duk dai kusan dai ma'ana dai tsafi dai ne ake yi dai kusan ma'anonin dai suna wato daya duk da yake wato waccan amsa ta farko ta fi karfi wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 40 malam yace fa in kila idan anka ce ma ma'anar jam'i mi ake nufi da jam'i fi qaulihi ta'ala inda Allah ce fa innaka bi ayuna wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayuna kai hankuri game da al'amuran ubangijinka kai kana karkashin kulan mu suratu tur aya ta 48 yace to kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi at-tafkhimu kan bamawa wa ta'zimu da girmamawa an gane ko ko nuna girman abu don ba a ce Allah ya kan bamu wani abu tunda Allah bai bukata sai ya kan bamu wani abu والمراد abinda ake nufi bi haythu naraka kana inda muke ganinka wa nahfazuka muna kewaye ka kin shi sai an kace a ayunina nan malai kamar yana son ya ce an ce Allah yana da ido masu yawa domin al'ayun jam'i ne na ido masu yawa to amma kuma misali waɗansu suna ganin cewa ba za a sifanta Allah subhanahu wataala ba yana da ido amma kuma cikin hadisi za ku ga an nuna cewa dujjal a'awar ne yana da ido daya kuma Allah ba a'awar bane kiran wannan ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da ido to amma kuma nan cewa jam'i ne ake nufi wannan babu wani dalilin kin cewa idon Allah jam'i ne sai dai ya zamanto a'a shi Allah ko an ce yana da ido tunda Allah ba irin mu bane ba zatin mu da na Allah ba ɗaya bane ko idon kare da idon dan adam sun bambanta ballanta da ai an ce Allah yana da ido to ai ba za a ce kamar idon dan adam tunda zatin Allah ya bambanta sai dai ya idon suke kaga ba za ka iya tabbatar da su tun maksan zatin Allah ba ina fata an fahimce ni malam yace to wa nadhiruhu tamkar irin wannan fi ma'ana al-ayn a cikin ma'ana ayn qawluhu ta'ala fa Allah wali tusna'a ala aini inda Allah ya ce ma annabi Musa wali tusna'a ala aini za a wato tafiyar da al'amuran ka kenan ala aini akan idanuna wato shine nan sana'a ba ana nufin halicci annabi Musa ba don ba wanda zai halitta annabi Musa in ba Allah ba da ana nufin sana'a dan tafiyar da al'amura an gane ko yadda al'amura za su gudana suratu taha aya ta 39 to ala aini ba ana nufin saman idon Allah ba don bai yiwa aje saman idon Allah amma ala aini akan kulata wa nadhiruhu tamkadin wannan fil jam'i a cikin jam'i littafhimi don nuna girmaman abu wa ta'zimi da wato nuna wato girmamawa ga abu kenan nuna abin yana da girma ya kai matuka ya cika ya tumbatsa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala tajri bi a'yunina jirgan ya annabi nuhu tajri tana gudana bi a'yunina da idon mu ma'ana akan kulan mu wa qaulihi wa qawluhu ta'ala da fadar Allah awalam yaro shin busu gani ba anna khalaqna lahum shin amun halitta musu mimma amilat aydina aka abinda hannayen sun sun ka aikata an amanna dabbobi to irin waɗannan kaga na an ce a hannayen Allah sun aikata sai suka ce to na aydina sun kawo shi jam'i duk dake nasoshi suna nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da hannaye ne guda biyu to sannan ko nan bi a ayuni na nasoshi suna nuna cewa misali Allah subhanahu wataala yana da ido amma ba za a cewa shi na da ido jam'i ba domin ba a tabbatar da abu sai abin nan to amma a nan waɗanda suke almushabbiha wanda kira al-mushabbiha ba su kamantarwa sai su kamanta idon Allah da idon halittunsa ko su kamanta hannayen Allah da hannayen halittunsa wannan kuskure ne idan kuma waɗanda suke al-mu'attila sai su kore shi a an ce ne kawai Allah yana da ido Allah bai da ido an ce Allah yana ji Allah bai bai kamar yana ji amma ba ji ba babu ji kwata kwata to kaga irin wannan sai zama to ka ba kanka wahala a Allah yana ji irin jin da ya dace da shi Allah yana da hannaye irin hannayen da suka dace da shi Allah yana da ido irin da suka dace da shi Allah yana da fuska irin wanda ta dace da shi ya take ba mu sani ba amma shi ya bada labarin yana da mun yarda shi na da amma ba mu san hakikanin su ba to idan kai ya haka kaga sai ka huta amma an ka ce Allah yana da hannaye guda biyu tunda shi nan jam'i malamai sun tafi cewa ai jam'i yana farawa ne daga biyu tunda ya ce wato wa aqimis salata tarafayin nahar ka tsaye da sallah sassa guda biyu na yini kuma ya ce wa min ana illaili wa atrafan nahar kaga atraf ya zama to jam'i sai aka ce biyu din ake nufi tun da farko ne da karshe gare shi to can ma inda anka ce biyu sai zaman to da anka ce bal ya dahu mabsuta tani kaga ya tabbatar da hannaye guda biyu mabsuta tani yunfiqu kaifa yasha to amma kuma da yace aidiya na sai suka ce to ai musanna shi ana dauka shi matsayin jam'i kenan biyu din su ne suka tabbata domin su ne sunna ta tabbatar kuma alqur'ani ya tabbatar da su bal ya dahu mabsuta tani wadansu kuma suka tafi cewa a'a shi nan aidina ya danganta daga aiki ne amilat aidina daga abinda wato ayyukanmu muka yi kinan bai ce yayi ba da kanshi sabanin inda yace ma annabi adam khalaq wato yace ma shaydan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kana yace ni ne ya halitta amma nan sai ce amilat wato aidina an aman kamar hannayen mu suka aikata kiran ba dole bane sai kai tsayi ina fata an fahimci ni ya ya samu sabani da abin da ya danganta zuwa ga zatin sa to wannan shi ne don haka dai aqida wanda take aqida ingantatta ta ahli sunna wal jamaa an gane ko aqida ta salaf shine waɗannan abubuwan za a tabbatar da su irin yadda Allah ya tabbatar maka kansa ko manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunna ingantatta amma ba za a ce ba ga yadda suke babu zaman tuwa mushabbiha mu kamanta Allah da halittunsa kuma ba za mu tuwa abtila ba mu kore ba Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka kansa domin ba mu fi Allah sanin Allah ba kamar da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin wata muhadara ta shi cewa wanda ya kore ma Allah abinda Allah ya tabbatar maka kansa ko ko ma'ana ya kore irin waɗannan abubuwan ya ce to kamar dai ya sanya kanshi ya fi Allah sanin Allah domin ya kore ma Allah lafazin da Allah ya tabbatar domin yana ganin kamar Allah bai dace kawo wannan lafazin ba ko ko ya kawo wata ma'ana ce wanda yake ganin wanda Allah ya kawo ba ita bace ya dauki wata ma'ana wanda yake ganin ta fita Allah qul a antum a'lamu am billah shin kun fi Allah sanin Allah ne tunda Allah ne ya bada labari ko ko kafai bayan Allah wa yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanin Allah babu shi don haka irin waɗannan abubuwan ya kamata ɗaliban ilimi a yi hattara da su wajen kokarin tawilin nassi ba tare da wani dalili ba a ka tsaya inda nassi ya tsaya kuma ka mai da kaifiya sanin ta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya bada labarin wutar jahannama mun ce akwai wutar jahannama amma ba mu san inda kaifiyar ta take ba alhali ko jahannama ba Allah bace laysa ka mithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir da haka annafi ne wal ithbat ba wani abin da yake kama da Allah kaga sai da ya kore sai ce wa huwa sami'ul basir shine mai ji mai gani to kenan tunda ba abin da yake kama da shi to babu kuma yadda za a yi a kamanta jin shi ko ganin shi ko zatin shi ko aikin shi ko sifofin shi ko sunayen shi da wata halitta idan da zaka dauki wannan wallahu alam da zai fi maka sauki wajen jayayya kai ta kokarin sai ka kawo insu abubuwa Allah ya kawo wani abu ka kore shi kaga an ce istawa Allah ya daidaita akan al'arshi sai ka ce a'a ba istawa bane istaula to haka nan ka cire wani Allah ka kawo naka in an ce Allah yana da hannaye ka ce a'a ni imumi ake nufi to kenan ni'ima bi kawai Allah yake da su ni'imomin Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga zaka ba hankal kanka wahala ne ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam mai so ya koma cikin littafai na aqida zai gani akwai القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نشيخ ابن عثيمين sannan kuma cikin suratul a'raf a wajen cikin tafsirin adwa'ul bayan wajen inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ila akhir al-aya ya kawo bayani kan wato aqida da kuma dai sauran littattafai da aka yi kan aqida ta ahlus sunna wal jama'a wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi ina ganin mun kai karshen suratu wato a tsur kenan a cikin waɗanda littafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga cikin suratun najmi suratun najmi in ka diba number one za ka ga sheikh mustapha al'adawi ya kawo bayani ya ce ka diba number one ana kiranta wato suratun najmi kenan ba tare da wawun ba tun zamanin manzo zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo cikin as-sahih bai wadi kore sahih ba na san dai al-bukhari yake nufi daga abdullahi ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi sai yayi sujada babu wani daga cikin mutane face yayi sujada lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada sannan wani mutum ya ɗibi tafi wato na duwatsu su ne alhasba kaffan min hasba ko ko autura ba ƙasa sai ya ɗauke shi zuwa ga fuskar shi kenan ya dambala ya ce to shi wannan ya ishe shi kenan in mutane sun shirya sai ɗibi ƙasa ya abin nan ya ce to abdullahi ya ci kenan shi abdullahi bin mas'ud na gane shi wannan mutumin an kashe shi a badar saboda tsananin girman kansa shi kowa ya sujada amma da musulmi da kafiri shi sai ɗibi ƙasa ɗan ya abin nan domin wani shi yana ganin ya fi ƙarfin ya yi abin da mutane suka yi to idan gaskiya ne abu mutane suka yi shi ka cika kafa karfin ka yi shi wannan girman kai ne amma idan mutane suka saba maka akan gaskiya duk suka bi ƙarya kai ka bi gaskiya wannan ba girman kai bane ya ina rikin mu fahimci wannan yace to wannan shine ar-rajul ana kiran shi umayya dan khalaf sannan kuma yazo daga ibnu abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sajada a cikin suratul najmi sannan musulmi sun yi sujada tare da shi da mushrikai to yace wannan suna domin an sanya mata suna wa domin domin an ambaci cikin ta a cikin an-najm a cikin wannan sura sannan sun kira ta suratul najmi an gane ko da da wawu suratul wan najmi sun yi hikaya ta lafazin alqur'ani wato lafazin alqur'ani wanda ya zo a farkon wannan sura ya abku kenan a farkon wannan sura ko a ce ya zo a farkon sura sannan kuma imam al-bukhari haka ya mata tarjama a cikin tafsirin sa sannan kuma da imam tirmidhi a cikin jami'a nasa sannan kuma ta zo sunan wannan sura na an-najmi ya zo a cikin masahif an gane ko wato da wannan fuska an gane ko da wannan fuska ta annajim shine bilwaji da wannan fuskar sannan kuma yana daga cikin sanyawa sura suna daga lafazin da ya zo farkonta domin waɗansu surori lafazin da ya zo farko da shi ake sanya musu suna kamar wattur kama suratul tur suratul najmi wasu kuma sai lafazin da ba ya zo can a tsakiya ma zaka iya samu a tsakiya ne lafazin ya zo kuma sai a sanya mata wato suna da lafazin da ya zo tsakiyarta ba wai sai farkonta ba ina fatan an fahimce ni wasu ma sai lafazin da ya zo can wajen karshe karshe kaga wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara kaga kalma ta zumar can karshe karshe ne wato wato ta zo amma kuma sai an ka sanya kenan ya danganta wani lokacin farkon wani lokacin tsakiya wani lokacin karshe ina fata an fahimce ni to ina da kyau dai ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to idan muka duba kamar suratul nahl kaga sai da aka yi ayoyi daban-daban sannan aka kawo zancen wato an-nahl wa auha rabbuka ila an-nahl to sannan kuma yace lafazi na an-najmu an gane ko ya zo farkonta ko ko an yi hikayar lafazi an ka ce wan najmi kenan sai zamanto an ƙara da wawun sannan sun samu ta suna wan najmi idha hawa kamar yadda zo cikin hadisi na Zaid bin Thabit a cikin sahihain cikin sahih Bukhari da Muslim kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wan najmi idha hawa bai yi sujada ba an gane ko a cikin kenan bai yi sujada ba dan haka kenan wurin da ake yin sujada bai yi sujada ba wanda yake nuna cewa kenan sujada bata zamanto wajibi ba to shine an kace bai yi sujada ba a wannan lokacin fi zamanin akhar gairar alwaqt alladhi dhakarahu ibn mas'ud ibn abbas kiran ba lokacin da ibn abbas ya bada labari bane da abdullahi ibn mas'ud wato ba lokacin da abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn abbas suka bada labari bane abba yi sujada ba kidan an ce ya yi sujada bai yi sujada ba hadisan bakin karo sun karo juna ba wani lokacin ya karanta ya yi sujada wani lokacin ya karanta bai yi sujada ba ba su karo da juna ba wagga riwaya ce ta abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn abbas wagga kusa riwaya ce ta zaid bin sabit ba su karo da juna ba domin yayi yana nuna cewa halaccin ana yi bai yi ba don ya nuna maka ba wajibi bane sannan kuma riwaya ba ta mutum guda bace kuma ko ta mutum guda ce tana yiwa wani lokacin yayi wani lokacin bai yi ba tana yiwa in ganka wani lokacin kana cin abinci wani lokacin ganka baka cin abinci me ya matsala a cikin wannan to amma zaka ga wani shine so ya karitar da hadisi da Qur'ani sai ya kawo wadansu maganganu ga sunan dai abubuwa daban-daban ya ce hadisi ƙarya ne Allah ya kyauta malam ya ce to dukkan dai waɗannan sunayen da anka kawo da a kirata da annajmi ko a kirata suratul najmi ko suratul wan najmi ko suratul wan najmi idza hawa ya ce to dukkan shi suna guda ne an yalwata ne mutawassa'un fihi an yalwata to ba za a sanya wannan sura ba a ce tana daga cikin surori masu sunaye fiye da daya domin duk wannan kawai abu guda ne suratul najmi suratul wan najmi suratul wan najmi idha hawa ba za a sanya ta ba daga cikin jerin sunaye waɗanda suke suna da suna fiye da daya sannan wannan sura makkiya ta sauka a makka yace ibnu atiya yace bi ijma'il muta'awwilin dukkan malaman tafsiri nan muta'awwili ba masu tawili ake nufi nan masu tafsiri ake nufi dukkan sun yi ijma'i aka haka haka ibnu atiya ya kawo wato al ijma'u fi tafsir wanda kuma babi ne mai fadi dalibin ilimi zai binciken sa akwai ijma'i cikin fiqh akwai ijma'i cikin ilmin tafsir wanda ustaz dr musa ilu tayyar a cikin littafin sa at-tahrir fi ulum al-quran ya tabo mas'ala wannan ta al-ijma' fi tafsir wanda kuma yana da kyau dalibin ilimi ya san shi ya san fa'idodin sa dan kada ya je ya zo ya zo wata ma'ana wadda an yi ijma'i kanta ya saba mata ba tare kuma da wani dalili ba ko ko tare da ba tare sai an tabbatar da wannan ijma'in ya tabbata da haka saba mishi abu ne wanda ba zai yiwa ba sai dai duk ma'anar da za ta saba mishi to ba za a aiki da ita ba sai dai ana iya istinbatin wani abu na fa'idodi karkashin waɗannan abubuwa yana da kyau mu fahimci wannan yace bai tahqiqin wani littafi ya kawo alifun da ha'un yake cewa nuna cewa kenan intaha an kai karshe to min at-tahrir wa tanwir an cira to ga magana daga at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur na fassara larabcin ne gundarin larabcin sai wadansu wurare ne da faɗa a larabce mai so yana iya koma cikin wani littafin ya duba a wannan taba da take hannuna tahqiqi na Sheikh Mustafa Al-Adawi na maktafatu Fayyad wannan maktaba da ta abin nan wannan taba dalibin ilimi zai ga wannan bayani to wannan shi ne abinda wato bayani ya kawo karkashin suratu an-najmi to yanzu za mu shigo cikin karatu gadan gadan mas'ala ta farko mas'ala ta 1041 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce ad-dalalu bata wal ghawayatu da halaka wahidatun abu guda ne fa ma fa'idatu qawlihi to menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma dalla sahibukum wa ma ghawa sahibukum ma'abucinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ma dalla bai bace ba wa ma gawa sannan kuma bai halaka ba suratul najmi malam yace to qulna za mu ce kila an ka ce inna bainahuma farqan akwai bambanci li anna dalala domin shi bata wato li anna dalala diddul huda shine kishiyar shari'a wal ghayyu shi ko halaka diddul rashad shine kishiyar ar-rashad to yanci ar-rashad ai shi ma shari'a ne ina fata an fahimce ni wahuma mukhtalifa tani mana yace abubuwa ne guda biyu sun bambanta ma ataqarubihi ma tare cewa kusa suke to kaga wani an kace mai shari'a da Hausa an kace ar-rashad an kace al-huda to ai duk ba su da bambanci ina fata mun ce ne amma a larabci ne wanda zai cewa duka ɗaya ne ma'anar su ɗaya suka ce a'a sun bambanta amma ma'anar su tana kusa waqila malam yace kai wadansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi ma dalla fi qawlihi bai bata ba a cikin maganar da ya faɗa wala gawa bai halaka ba fi fi'ilihi a cikin aikin sa kidan nan kaga sai an ka bambanta tsakanin faɗa da magana to kaga wannan yana kusa ɗalibin ilimi zai iya fahimtar zai iya fahimtar wannan daga na farko malam yace kai walau sabata ittihadu ma'anaihima ko da dai ma'anar su ma ta zama to daya mutafi waɗanda sun ce ma'anar su daya yace yakunu min babit ta'kidi sai zaman to babi ne da karfafa magana an gane ko bil lafzi a kawo lafzi domin ana ta'kidul ma'ana kuma ana at-ta'kidu bil ma'ana ko ana yin ta'kidu bil lafzi at-ta'kidu bil lafzi al-mukhalifi an yi ta'kidi ne da lafzi wanda ya bambanta da wancan kinan duka ma'anar su ɗaya ce amma an kawo lafazi kuma an ƙara karfafa shi da lafazin da ba shi ba domin ana iya kawo lafazi iri ɗaya a ce ma dalla ma dalla ma dalla kaga duk karfafawa ne amma an ka ce ma dalla wa ma gawa ko da mace mara su daya an yi ta'kidi na amma da lafazin da ba iri ɗaya bane shi da ibn malik yake so yace yace min babu ta'kidi bil lafz al mukhalifi ma ittihadi ma ittihadi ma'ana tare cewa ma'ana wato ta zamanto iri ɗaya wannan shi ne abinda shi malam ya kawo to dan saboda fahimtar irin waɗannan abubuwan ya kamata ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya jajirce wajen sanin irin waɗannan abubuwa domin sanin nau'i na kalima yana da muhimmanci kwarai da gaske a wajen malaman lugha da wajen malaman usulul fiqh suna karatun lafazi ɗalibin ilimi zai iya bincike akan wannan to wannan akwai abin da ake kira wato alfuruqul lughawiyya babi ne wanda malamai suna da tafai akan sa kamar akwai alfuruqul lughawiyya na abi hilal al-askari sannan kuma akwai littafin muhimmanci kwarai da gaske daga cikin malamai mu'asirin al-furuq ash-shamil fil furuq al-lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya wanda yayi mujalladi na farko to sannan kuma yana son yi mujalladi uku ne to kuma biyu din yana akan aikin su Allah bayan bajire da bari rasul sabba muna fatan Allah bashi iko ya kammala wannan littafi kuma ya sanya mishi ash-shamil bayanan nufin duk kalmomin da suke al-furuq al-lughawiyya ba ya tattaro su amma kuma yayi irin wannan ne don saboda wato kamar ya nuna cewa ya tattaro masu mas'aloli masu yawa cikin wannan babi sannan kuma karatu kan lafazi abu ne wanda yake na da muhimmanci kwarai cikin ulumul qur'an da usulul tafsir da usulul fiqh ana karatun su ka san kalma ko ne irin nau'i ce wa ana wata ke dauka abu ne wanda zai taimaka maka wajen irin sanin yadda zaka fassara nassi in ba haka ba za a samu matsaloli zaka diba cikin dilalatul alfaz a cikin ilimin usulul fiqh ka diba kuma cikin addalala a cikin ilimin lugha akwai lafazi ce kaji an ce maka wanga am ne wanga khas ne wanga a ce maka mutlaq ne wanga muqayyad ne wanga mujmal ne wannan mubin ne wannan mufassil ne wanga a ce maka mujaz ne ko mujiz ne gashi nan dai irin abubuwa ko a ce maka wanga mutawati ne ko wanga mushakkik ne ko ko a ce maka wanga abin nan ne mushtarak ne ko mushtarakun bi maddatihi ko mushtarakun yahtamilu akthar yahtamilu ma'anayn ko mushtarakun yahtamilu akthar min ma'nan ko mushtarakun mutadad an gane ko ko a ce maka a'a wanga mutawati ne ko ko a ce maka wanga lafzi musallath ne muttahidul ma'na ko mukhtaliful ma'na musallathul lughawi mukhtaliful ma'na muttahidul ma'na ko ko a zo a ce maka wannan lafzi mutaradif ne ko a ce maka mutaqarib ne an gane ko ko mutabayin duk abin da ya kama da haka kaga in baka san waɗannan lafuzan ba da sanin yaren larabcin shi karan kansa ya za a yi ka tunkari nassi ka ce zaka iya fahimtar nassi da bayanin nassi ka karanta nassi guda ba karanta mas'aloli ba dirasa mawdu'iyya ka tattaro ayoyi ka tattaro hadisai ka tattaro maganganun malamai ka tattaro ka'idodin da suke magana sai ka fitar da fahimta amma kawai ka ɗauki nassi guda aya guda hadisi guda an gane ko kawai kace za ka fahimci mas'ala da kyau to irin wannan yana daga cikin abin da ke sa ɗalibai suna yawan wato ko in ce ɗalibai da yawa suna sakin hanya ya kamata mu yi hattara da irin wannan manhajiya ta ɗauka almanhaju tajzi'i ka ɗauki wani sashi na ayoyi ka rudan su ayoyi ko ɗauki wani sai ka basu ko ka ɗauko mas'ala ka bar wasu nasoshi da wasu ka'idodi kawai ka zo ka ce zaka fitar da hukunci zaka iya fitar da hukunci akan kuskure wannan na dan yi ishara ne ga ɗaliban ilimi yan uwana saboda ai kokari a yi bincike kan irin waɗannan abubuwa a san su da lokacin da za a tattaunawa a tattauna akan ilimi ba a tattauna akan son rai ba da kuma huce hushi ko kuma son rinjaya ko abin da ya kama da haka muna fatan Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zaman tolere mu ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala gafarta muna ƴan uwa musulmi nan zamu dakanta saboda lokaci ya karato kwarai da gaske yayi mun halin sa sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته